بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan ah, yammaci na talata 18 ga watan ramadan shekara ta 1435 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 15 ga watan 7 shekara ta 2014 a lissafin miladiya a wannan wata mai albarka da kullum muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu dace a cikinsa Allah ya karɓa ayyukanmu a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga musamman littafin malin sa'idi a jiya muna tsakiyar tattauna akan fa'idoji na ayar da ta gabata da muka makarantawa kuma muka zo kan wata matsala da ta shafi wato at-tamthil saboda maganar da malamin yi akan muhimmancin ko kuma halarcin yin kiyasi saboda tamthili da aka ambata a ciki kasancewa annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani musamman a waɗannan ayoyi da makaranta kwanan nan ya buga mana misalai da yawa shine magana akan ilmantarwa ta hanyar tamthili mai hukuncin yin haka musamman kuma ba da misali a baki wannan shi aka yi magana a qur'ani ba matsala abinda aka tambaya kuma mai hukuncin ba da misali ko yin gwada misali a aikace wanda ake ce ma drama kenan shi malam uthaymin makawo magana sa da abin da ya ambata duk da yake bai kare ba na ce zan duba abin da ya ambata a ƙarshen wanda abin da ya faɗa dai a ƙarshe a shi ya tafi zuwa ga waɗannan sharuɗa in har an samu waɗannan sharuɗa yana ga drama ba laifi wani shine ra'ayin malam uthaymin har ma ya kara da wasu daga cikin dalilan da wasu malaman suka ambata da shi ma da ya ambata kun san hadithin mala'ika da Allah subhanahu ta'ala ya turo shi zuwa gurin wani mai kora da mai da makaho ko kun tuna wannan hadithin shi ma wannan wasu malaman suka ce to kaga wannan duk misali ne a aikace kamar drama shi malam Usman yake cewa za a iya daukar wannan a nuna halacci to amma waɗanda ba su halatta abin ba wani a dunkule abin da ya faɗa ke kuma na ga mun wadatu da wannan gefen saboda lokaci amma waɗanda suka ce bai halattan ba su ma kamata a ba su damar aji ra'ayinsu shi akwai wanda suka ce gaba ɗaya bai halatta ba ko da waɗannan sharuɗa dirama da da ake ce ma dirama malam bakar bin abdullah abu zaid ɗaya daga cikin manyan malamai shi ma hayati kibarul ulama na mamlakar arabiya saudiya allah ya gafarta masa ya rasu ya wajen shekara shida kenan ko bakwai na manta dai amma dai bai daɗe sosai ba ya rasu kafin ya rasu ya rubuta wannan littafi wani littafi ya rubuta akan hukumar tamthil sunansa kenan hukuncin shi wannan akan sai ya rubuta musamman har ya tattara littafai da aka yi akan wannan matsalar da tarihin abin ina ya samu asali ya ce asali ya samu asali ne daga wato addinin mutanen yunan greek su suka fara amfani da abin da ake cewa drama tragic, tragic drama da makamancin waɗannan abubuwan da suka zo dai masu karanta english literature duk ba za su kasa sanin waɗannan abubuwan ba tarihin shakespeare da abubuwan da ya rubuta da irin waɗannan sun samu asali daga waɗannan sannan kuma ya shigowa a musulmi ta hanyoyi daban-daban to maganar dai saboda ba wannan abin muke ba darasi muke na musamman a kansa ba fa'idar da muka fa'idanta daga waɗancan ayoyi shi ne sa muka fita daga cikin abin da ya kwalkwale a gare shi a kan wannan matsalar kulasar hukuncin da ya bayar ya ce rashin halacci har yake cewa waɗanda suka ba da halacci da wasu sharuɗa la'alla ba su sauko zuwa ƙasa mai yake gudana ba sun lura da abin da ke gudana suka ba da wannan fitowa abin da yake faɗa kenan tare da cewa ko da waɗanda suke ba da fatawar su kansu akan kawo hakaito musu ga abin da yake gudana ɗin mana dai saɓani ne na malamai a wannan zamanin akan wannan matsala ɗin amma dai shi ya kawo dalilai masu ƙarfi har da shubuhohi ko dalilan da waɗancan suka kawo na cewa ya halatta duk ya ba da amsa a kansu cewa aslan wannan ba za a kafa hujja da shi a matsayin wato za a ɗauke shi a matsayin hujja ta halatta yin drama ba musamman kuma ya ce harkar ya ce in kana tamthilan diniyan in ta hanyar addini ne wai da'awa ake so a yi da shi yace fa huwa bid'i yace to bid'a ce saboda magabatan mu ba su yi amfani da waɗannan irin hanyoyi a matsayin shine hanyar da za a yada da'awa ba akwai wasu masu cewa to a in mun lura da zamanin yanzu mutane an riga an dauke hankalin su ta hanyar kalle-kallen nan kuma mabarnata suna yin fina-finai waɗanda ba masu kyau ba suna kawowa to kuma idan har ka ce wannan ba kyau to in baka kawo mutane substitute ba to wannan ne yana cikin abin da wasu sukan faɗi ma ya kamata mu sani su al'usulu shar'iyya ba su buƙatar ka girgiro na abu sabo saboda wani mai bid'a yayi bid'a sai ka fito da naka sabo kai ma ka sa a cikin addini musulunci ba buƙatar wannan ba mai cewa dole da'awa sai an yi drama sannan ta gudana ba babu darurar ba buƙatar tilas ballantana a ce za a tilasta halatta wa mutane waɗannan abubuwa ɗin amma da yadda na kamar da na gaya muku majali ne na bincike malamai kuma sun yi bincike da dama a kai nan ba shi ne wurin kwalkwale shi ba sai ya kamata mu tsaya haka masu son bincikawa su je su binciki waɗannan akwai littafai dai da yawa da aka rubuta shi malam bakar bin abdullahi abu zai da ya ɗauko littafai tun can farko tun zamanin su nawawi waɗanda aka rubuta su ibn jauzi kafin nawawi ma akan waɗannan matsalolin bal kafin wannan lokaci inda mutum ya karanta littafin sa hukumu tamthil zai gani ba na so ne cinye mana darasin mu na tafsiri amma dai abin nan a dunkule kun ji ra'ayi wasu sun ce kaza sun ce kaza amma dalilai masu ƙarfi akan halattawar gaskiya babu su za a iya ba da amsoshi kamar da shi malam bakar din ya bayar a nan kuma larura dai a ce akwai larurar sai an yi babu ita yauwa babu ita sai dai dama abinda wasu mutane suke cewa in aka bar mutane haka tunda dole ne sai sun kalli fina-finan nan in ba kawo musu na kirki ba to za su shiga abin asali ya kamata mu fahimta yan uwa musulmi shi musulunci duk abin da ya shafi in ka ce misali harkar da'awa ne to harkar da'awa addini ce sai kana da dalili akan waɗannan abubuwa kafin ba su damar shiga in kuma cewa kai musulmi ko da ba da sunan da'awa ba su yi abinsu to ba sai an matsa bakin malamai sun ba da fatawa akan halaccin ba abubuwa nawa malaman suke ba da fatawa bai halatta ba kuma mutane suna cin kayansu amma wasu so suke sai an ce malamai da sun ce ya halatta kaza saboda kawai su ji daɗin su ci gaba da abin da suke yi a filin da suke abin da suke so ba mu da larurar wannan addini allah kyauta to mu koma darasinmu za mu tashi ra'asan yau kan wata ayar wadda malamin karanta mana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu ita ce ko yawa anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه wa'alamu anna Allah ganiyun hamid Allah subhanahu ta'ala yana kira nan yau ma ina son mu je ra'asan da littafin sa'idi saboda lokacinmu mu karanta abin da ya faɗa mu ba sharatan duk abin da za mu shigar na fa'idojin insha Allah zan shigar da shi a ciki yana cewa ya amuru ta'ala ibadahu almu'minina bin nafaqati min tayyibati ma yassara lahum min almakasibi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana umartar bayansa muminai su ba da nafaka su ba da ciyarwa su ba da taimako daga cikin dukiyarsu mai tsarki wadda Allah maɗauki ya sare musu ya sauƙaƙe musu wato ta hanyar hanyar tsuruta su na neman abinci makasib jam'i ne na maksab hanyoyin cin abinci yau hanyoyin da mutum yake samun rayuwa wa mimma akhraja lahum min al-ard da kuma abinda ya fitar musu daga ƙasa ko da ke mun saba fasara dunkulalliya ko na ayar tukuna Allah madauki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani anfiqu ku ciyar ku bayar min tayyibati ma kasabtum daga tsarkakan abinda kuka tsuruta ma'ana kuka yi aiki kuka samu wa mimma akhrajna lakum min al-ard hakanan kuma ma'ana ku ciyar daga abin da muka fitar muku daga ƙasa wasu masu malamai suna cewa wa mimma akhrajna dinnan ma'atufi ne akan tayyibati ko ko ma'atufi ne akan anfiqu hmm mun fahimci zancen ma'ana shi ma kai ma'atufi ne akan in aka ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum me ake nufi ku ciyar ku ba da dukiya daga tsarkakan abinda kuka yi aiki kuka samu abinda kuka yi ɗani shi ake nufi kasbu abinda ka yi aiki ka same shi guminku da kuka ci to mai tsarki daga wannan ku ciyar daga shi ku ba da dukiya don ku taimaka wa addinin Allah ta wannan hanya ko ku taimaka wa dai mutane wa mimma akhrajna lakum min al-ardi kuma daga cikin abin da muka fitar muku daga ƙasa to wannan mimma din akafinta akan asali ana hango min tayyibati ne wa mimma akhrajna ko kuwa akhruju min tayyibati ma kasabtum ma tufi ne akan ma ta bayan tayyibati kun fahimci zancen ban fasara duka biyu don mu gane na farko in mun ce wa mimma akhrajna ma tufi ne akan ma ta bayan min tayyibati ma'ana ya ku waɗanda suka yi imani ku ba da dukiyoyinku daga cikin ko ku taimaka wa addini ko ku dai ku ciyar da dukiyoyinku daga mai tsarki daga abin da kuka yi aiki kuka samu kuma mai tsarkin abin da muka fitar muku daga ƙasa in muka ce matsufi ne akan ma ta bayan min ce, in kuma an ce matsufi ne akan tayyibacin kawai ma'ana kenan ku ciyar daga tsarkakan abin da muka ba ku kuka tsoro wuta kuka samu sannan kuma ku ciyar daga abin da muka fitar muku daga ƙasa a fassarar farko in muka ɗauki matsofi ne akan maɗincin ta biyu zai zama kenan abin da muka fitar muku daga ƙasa ma to mai tsarki kawai za ku ciyar daga ciki shi ne bambancin in ku aka ce ba daga nan ne za a yi mata atsafin ba to atsafi ne akan abubuwa biyu ake faɗi ku ciyar daga abin da kuka yi aiki da hannunku kuka samu ku ciyar kuma daga abin da muka fitar muku daga ƙasa mun fahimci wannan malamai suka ce wannan na biyun ya fi kasancewar shi abin da aka fitar daga ƙasa gaba ɗaya mai tsarki ne in ka ce daga mai tsarkin abin da muka fitar muku daga ƙasa kamar kenan akwai najasa akwai marar tsarki daga cikin abin da aka fitar daga ƙasa kun gane wannan abu don haka umumin shine yafi cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar daga abin da kuka yi tsoruwuta kuka tsoruwuta kuka yi aiki kuka samu sannan kuma ku ciyar har yanzu daga abin da muka ba ku wanda muka fita muku da shi daga ƙasa sawa'un kowane iri ne tunda asalinsa gaba ɗaya mai tsarki ne Allah sa kun gane wannan to sai ce wala tayammamul khabitha kada ku nufi tayammum qasdi shine ma'anar tayammum shi yasa tayammama fa tayammamu sa'idan tayyiban ku nufi ku tunkari ku nemi ku biɗi wato sa'idan tayyiban ƙasa mai tsarki sai ku taimama da ita shi yasa asalin sunan taimama daga nufi ne ku nufi kaza don haka abinda ake mai wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun kada ku nufi mummuna daga ciki ashe wannan aya tana karantar da mu idan mutum zai ba da dukiya kada ya ba da mummuna ya ba da mai kyau musamman a harkar zakka a harkar zakka kada a ba da arrade mummuna wanda ya rube ya lalace amma a ba da mai kyau kada kuma a ba da mafi kyau wanda ya fi tsada shi kuma wannan shi ma kamar yadda annabin allah sallallahu sallama ya wato hori mu'adhu radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya tura shi zuwa yaman ya ce masa wa iyyaka wa kara'ima amwalihim ka kiyayi manya-manyan dukiyoyinsu masu daraja wajen fidda zakka ana daukar matsakaita ne karka zai ka dauki in dabbobi ne ka dauke uwar garke wannan ba a yin haka idan kuma kayan abinci na shi ma mafi kyau ka dauke ko kuma ka bada mummuna duk wannan an hana matsakaici za a bayar wanda babu mai cewa ba shi da kyau to wannan dai a dunkule sai ce wala tayammumul khabitha minhu tunfiquna kuna ciyarwa walastum bi akhidhihi alhali kuma ba za ku karba ba inda za a baku wannan a matsayin ku zo ku karba wani zai baku to ba za ku karba ba illa an tughmidu illa an tughmidu fihi sai idan kun rintsa ido a cikin sa ma'ana da wani zai baku sai dai kawai ku karba ala mabab kamar da batu albalarabi ke cewa ma'ana ba dai haka aka so ba in kai za a baiwa kai za ka karba ba ka san a baka mara kyau ko akwai wanda yake so a bashi abu mara kyau to haka nan in ka tashi bayarwa kar ka bayar da marar kyau daga cikin dukiyarka ka bada mai kyau wa alamu kuma ku sani anna allaha ghaniyun hamid allah abin godiya ne a shi mawadaci ne kuma abin godiya ne ko kuma mai godiya ne ghaniyun mun sani mawadaci baya bukatar komai abun hamidun ya zo a wala wazni fa'il lafazin larabci ko kalmar larabci ta zo ala wazni fa'il to tana iya zuwa da ma'anar fa'il tana iya zuwa da ma'anar maf'ul don haka Allah hamidun ne bi ma'ana hamidu Allah mai yin godiya ne ma'ana yana gode wa bayansa idan sun aikata abin da ya dace kuma hamidun ne bi ma'ana mahmud cewa shi abin a gode masa ne saboda abin da yawa mutane ashaitanu ya idukumul faqra shaidan fa ya nemi ku alkawarin alkawari nan yana nufin yana tsoratar da ku za ku samu talauci da ka sa hannunka za ka baiwa wani wani taimako sai shaidan ya ce to in baka ba da wannan baka da wani to wannan shine ma'anan ya idu kumul faqra za ka ga mutum baya tuno abin da yake kansa na basuka ya tuno nauyin da ke kansa na 'ya'ya da mata da wahalhalu sai lokacin da ya zo zai ba wani wani abu amma lokacin da yake kashewa a harkar rayuwarsa baya tunowa sosai haka ne to wannan daga shedan yake shedan ne yake labakowa sai sai kaga fa wannan la'alla zai wahala za a dade daga nan zuwa albashi kuma yanzu baka san inda zaka samu wani bashin ba in ka bada wannan zaka zauna baka da komai sai sai to bari a bari ne sai albashin ya zo albashin ya zo kuma dama shi sunansa albashi bashi ne duk a ciki sai ka dauka ka biya sunansa zaka sai ya zama kuma baka samu damar yin wancan ba don haka dai abinda ya kamata mutum ya sani shaidan ne ke hana mutum ya bada dukiyarsa wa ya'murukum bil fahsha kuma shaidan yana umarta ku da ku aikata alfasha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah kuwa ya nemi ku alƙawarin maghafara da kuma falala daga gare shi wallahu wasi'un alim Allah mai yalwatacciyar falala ne kuma alimun masani ne to mu je abinda malam Sa'id ya ambata yace ya'muru ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana umartar bayansa muminai bin nafaqati cewa su ci da dukiyarsu su ba da taimako min tayyibati ma yassara lahu daga tsarkakan abinda ya sauƙaƙe musu min al-makasibi na hanyoyin samun abinci na abinda suka samu ai kun san wannan kalmar da ake faɗa a karatun zaure ne ake ce mata tsuruta amma hausan mu ta gari haka ba a saba ba saba faɗa ba amma an faɗa kun san me ake nufi eh tsuruta me ma na tsuruta tsururi a shi ne a fi'ilinsa shi ne ka tsuruci abu kaza tattali to kuma nan ya zama wani abu samu ana nufin hanyar samu kai aiki ka samu abu da wata hausar daban da ake faɗin wannan kalmar to ku yale shi dai ku binciko abin duk hanyoyin abincinku da kuke samu ku yi aiki ku samu da gumunku abinda Allah ya yassare muku ya sauƙaƙe muku ku samu ku ci abinci to ku ɗauki wani abu daga ciki ku bayar wa mimma akhrajna ko wa mimma akhraja lahum min al-ardi haka nan kuma ya umarce su su fitar har yanzu daga cikin abinda Allah ya fitar musu na wato daga ƙasa fa kama manna alaikum to kamar fa yadda Allah ya muku wato baiwa bi tashili tahsilihi ya sauƙaƙe muku samu tashili sauƙaƙewa tahsili kuma samu Allah ya sauƙaƙe muku samun waɗannan abubuwa ɗin na dukiya fa'an fi minhu to ku ciyar daga wannan abin da Allah ya sauƙaƙe muku don me shukran lillahi don godiya ga Allah wa ada'an li ba'dhi huquqi ikhwanikum alaikum da kuma bada haƙƙin wasu daga cikin ƴan uwanku akan ku domin zakka haƙƙin talakawa ne akan haƙƙin mabukata ne akan masu shi wa tathiran li amwalikum kuma domin tsarkakewa ga dukiyoyinku waqsidu kuma ku nufi fi tilka nafaqati a wannan ciyarwar da za ku yi waqsidu at-tayyiba to ku nemi mai tsarki ku nufe shi mai tsarki mai kyau ya kamata ku bayar allazi tuhibbunahu li anfusikum wanda kuma inda za a baku shi kuke so ga kawunan ku to ya zama shi za ku bayar wala tayammamu ar-radi'a kada ku nufi ku dauki mummuna marar kyau arradi shine abin da babu ba shi da kyau kamar rubabbe daga cikin kayan amfanin gona da makamancin su allazi la targhabunahu wanda ku ba ku kudayin sa wala ta'khudunahu kuma da za a ba ku ba za ku karba ba illa ala wajhi al-ighmadi sai ta fuskar rinsa ido wal musamaha kawai dai ku ce ku yi rangwame ku yafe in ba ta haka ba ba za ku karba ba da zaɓin kashin kanku ne da ba za ku karbi wannan abin ba wa alamu kuma ku sani annallaha ganiyun hamid Allah madaukaki mawadaci ne kuma mai godiya ne ko abin a gode masa ne fa huwa ganiyun anku shi dai mawadaci ne daga gare ku baya bukatar komai abin ku wa naf'u sadaqatikum wa a'malikum a'idun ilaikum amfanin sadakar ku da duk ayyukan da za ku yi yana komawa ne zuwa gare ku wa ma hada amma duk da haka fa huwa hamidun shi abin a gode masa ne alama ya'murukum bihi saboda abin da ke umarta ku da shi min al-awamir al-hamida na daga umarni abin a gode wal khisal sadida da kuma dabi'u da suke kan hanya fa alaikum don haka wajibi akan ku an tamtathilu awamira ku yi duk umarninsa tamtathilu awamiru ma'ana in ya bada umarni ku bi li'annaha domin ku umarnin Allah din nan qutul qulubi shine abincin zukata da shi bin umarnin Allah da shi zukata ke rayuwa duk mutumin da baya bin umarnin Allah to zuciyarsa matacciya ce shine ma'anin qutul qulub a wa hayatun nufus kuma ita ce rayuwar rayuka babu ran da zai rayu ya zama rayayye sosai sai da wato bin umarnin Allah da hannuwa daga abin da Allah ya hana wa na'imul arwah kuma bin umarnin Allah din nan shine a ni'imar rayuka baki daya wato ruhin mutum soul ake nufi anan ran mutum ne mai gudana a jikinsa alama ya yawa wa iyyakum an tattabi'u aduwakum ash-shaytan a hirdinku ku je ku bi shaydan ma'ana kul kuka ce za ku je ku bi shaydan abokin gaban nan naku alladhi ya'murukum bil imsak wanda da'iman yana umarta ku ne da kame hannu ku rike ku yi rowa daga shaidan ne wa yukhawwifukum bil faqri kuma yana tsoratar da ku cewa in kun ba da dukiya ai za ku talauta za ku zama ku samu bukata wal haja da bukata idan anfaqtum in kun ci da dukiyar ku walaysa hadha nushan lakum wannan ba nasiha bace yake muku bal kai hadha ghayatul ghishi wannan shine algushi kololuwar algushi shine wannan ko shaidan da yana son ka sai ya barka ka samu aljanna amma shi da dama shi hassada yake a zauna a aljanna din don haka abinda zai shi ne ya hana ka duk wata kofar da za ta kai ka ga aljanna zai lababo ya shiga zuciyarka ya hana ka mun fahimci wannan haka shedan anan ana nufin shedan iblis ba wani abu ake nufi ba eh duk da ma'anoni da yawa sun zo a maganganun malamai na tafsiri cewa yana zuwa da ma'anar kaza da ma'anar kaza amma aikin sa din ne ake fassarawa da kaza yau ko mummunan shawara ko makamancin wannan waye ya sa maka mummunan shawara shedan din ne saboda Allah madaki ya bashi damar shiga jikin dan adam ya sa tunaninsa a cikin tunaninsa yana da damar yin wannan to don haka ba wani abu ake nufi ba shedan din nan dai wannan fa alaikum inan sai ce walaysa hadha nushal lakum bal huwa ghayatu bal hadha ghayatul ghish innama yad'u hizbahu ai ba Allah ya ga mana a wani wurin ba suratu fatir ne ko innama yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir ai da ma yana kiran rindinarsa ne dan su zama yan wuta dan haka duk kiran shedan na kira ne zuwa ga wuta in har ka bi shi to ka ka yadda ka bi hanyar da za a je wuta wani zai ce to ya ake mutum ya san cewa shedan ne yake sa masa wannan tunani bambancinsa da kuma na bambancin umarnin Allah da kuma abin da ke zuwa a zuciyarka min alwaridati sayyi'a na daga miyagun tunani da zai auko maka duk abin da zai zo maka a tunani ya saba wa nan Allah to daga shedan ne mun gano wannan abin da zai tsaya da kai akan wato bin na umarnin Allah to mai wa'azi ne a cikin zuciyarka tunanin Allah tunanin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tsayawarka akan fitra amma kana jin umarni sabanin wannan to shedan din ne ba cewa zai maka ni ne iblis yau gashi nan na shigo jikinka bayan la'asar kuma ina so kayi kaza ai ba haka bane dama sake-saken zuciyar me yasa aka ce masa alwaswasil khannas idan da ta bayyana yake zuwa da ba za a kira shi alkhannas ba alkhannas mai yawan buya shine ma'ana alkhannas waswas kuma abin da ke sawa ta cikin zuciya yake harba maka su ba ganin su kake ba sake-saken zuciya shine wannan don haka dai shaidan abin da yake yake nan wa yukhawifu min wannan ko inna ma yuridu inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'id yawa bal ati'u rabbakum wa za ku yi wada'a ku yi da'a ga ubangijinku alladhi ya'murukum bin nafaqati wanda ke umarta ku da ba da taimakon dukiyar ku ala wajhin yashulu alaikum wa la yadurrukum ku yi da'a ga Allah wanda yake ba ku umarnin ku ba da taimakon dukiyar ku amma ba da taimakon dukiyar ko kuma ku cire wani abu na dukiyar ku dai ku bayar ko ba sunansa taimako ba ko da zakka ce dan zakka ba taimako ba ce wajibi ce yawa kuma har ko godiya ba a yi akanta ma'ana in an baka zakka ko baka ce ka gode ba ba wani abu bane haƙƙi ne da Allah ya dora masa yi wa kuma wannan ana nufin in an ce an baka zakka kuma ka nuna wata gadara ba ba haka ake nufi amma dai ana nufin shi wanda ya bayar din bai cancanci sai an dole sai an ce masa Allah wato an gode masa akan wannan abu ne domin sai dai ka gode masa akan ya bautawa Allah Allah ya ta ƙara tabbatar da shi amma haƙƙi ne bar ba taimako bane wannan wani abu ne daban abinda nake faɗa dai shine wanda malam yake faɗa mana anan shine cewa ku yi da'a ga ubangijinku wanda ya umarce ku ku cire dukiyar ku ku bayar sawa'un ta farilla ko ta taimako kuma bai umarce ku da wani abu ba sai ala wajhin yashulu alaikum umarnin cewa ku bayar din nan ya ba ku umarni ta wata fuska wadda na farko mai sauki na biyu babu cutarwa wala ya durruku abinda za ka bayar in zakka ce yanzu a duniyancen kawai kafin mu je bangaren lahira a duniyance in ka fidda zakka zakkar da aka dora maka nawa aka ce mutum ya bayar in kuɗi ne nawa za ka bayar in kana da miliyan arba'in ka ba da miliyan ɗaya in kana da me yasa na ce miliyan saboda in ka ba da dubu da arba'in ba ta ciki shi yasa dole ka ba da sama da wannan ko kuma kana da dubu ɗari hudu nawa za ka fitar dubu hudu to waɗannan abubuwan haka za ka rika tafiya da su ka yanzu misali a ce kana da miliyan arba'in me yasa na ba da misali mai miliyan arba'in duk inda aka je dai kun san yanzu miliyan ɗin ba wani abu bace da can sai a ce miliyoniya mutum nawa ne miliyoniya a gari kaza sai a ce duk gari kaza ba miliyoniya ko da amma yanzu ba zancen su ake to in mutum yana da miliyan arba'in don Allah me zai cuce shi ya ɗauki miliyan ɗaya bayar kana da talatin da tara kuma wannan arba'in ɗin fa da ka bayar sai da ta shekara a hannunka in ajiya ce a ajiye take ma ba a komai da ita ba ko kuma ta kasuwanci ce an juya ta amma dai akwai abin da yake a hannunka yanzu da wanda ya shekaran da wanda ake jujjuyawa ya kai miliyan arba'in don Allah mai miliyan arba'in ina ba ai ba maganar talauci ake tsoro a gunsa don ya ba da miliyan ɗaya ba to wannan akwai wahala to shine abin da ke nufi na farko umarnin da Allah ya ce a bada wani abu babu zancen wahala a ciki wala ya durrukun kuma ba zai cuce ku ba menene zai cuce ka dan ka bada daya a cikin 40 hmm? ba irin na babin nan masu shi'a su da'iman kumusi suke barwa biyar za a raba a dauki daya shi yasa a wasu a kasashen iraki akwai inda yan shi'a suke guduwa gun malaman ahlus sunna su bada zakka saboda ɗaya bisa arba'in ce su ko malamansu suna kwace musu ɗaya bisa biyar haka mutum yana da miliyan arba'in miliyan takwas kenan zai bayar in a cikin shi a yake to allah ya sauki kuma malaman ake ba ba talakawa ba to allah ya sauki wallahi babu rahama irin musulunci musulunci na manzan allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbatar da mu akan musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai na tausayi akwai to in ka koma gefen lahira abinda za ka ɗauka na dukiyarka ka baiwa wani da niyyar ka samu lada in kai da ikhlasi ka wuce babu zancen gori ba cutarwa dinnan mai za ka samu lada ne mai yawa ba a san iyakarsa ba Allah zai aje maka a ran da kake bukatar kayi zunubi kayi kaza kayi kaza a buɗaɗa maka a ga cewa ashe kana da alheri kaza da ka aikata sai wannan abun yi ma amfani yanzu wannan cuta ce ko amfani amfani ne don haka duk umarnin da Allah ya bayar a cikin alkur'ani ko a hadisan manzo Allah sallallahu ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa a bada wani abu na dukiya wallahi ba nufin cutarwa kuma sannan mai sauki ne ba mai tsanani ba ba buƙatar mutum ya je na kewaye kewaye na gudu mu taba ji an ce wani ga wani musulmi ya tafi ya yi wani abu saboda gudun zakka ya koma wani addinin ba kun taba ji babu wannan don haka abun mai sauki ne sai dai a ce ya ƙi bayarwa yauwa ya ƙi bayarwa don ya ƙi bayarwa ba don saboda a dukiyarsa an cire wannan abun zai cutar da shi ko zai gurgunta shi ba ballantana shi mai baka dukiyar ya ce in kai wannan za ka samu tsarki tsarkin zuciya da tsarkin dukiya kuma in ka bayar zai akwai mala'iku suna yawo duk wanda ya bayar mala'iku ne masu addu'a ya Allah ka maye masa a nan duniyar za a maye maka mai ma'anar mayar maka abinda ka cire din nan a mayar ma shi to yanzu an cuce ka ai ba cuta to wannan shine dai alugule mu je sai shi wa ma'a hadha fa huwa ya'idukum maghfiratan tare da haka duk da cewa bai umarce ku da abin da zai cuce ku ba bai umarce ku da wani abu mai tsanani ba to duk da haka kuma in kun yi zai gafarta muku zunubai shi yasa Allah ya'idukum maghfiratan in shaidan yana cewa kar ku bayar za ku talauce to Allah kuma yana cewa ku bayar dan amfanin ku sannan kuma ba za ku talauce ba sannan za a gafarta muku zunubai dan Allah wane ne fi shi fa shaidan ba abin da zai baka amma ya ce maka kar ka bayar za ka talauce talaucin nan ba a hannunsa yake ba wanda da talauci da wadatarwa ke hannunsa sai ya ce maka ka bayar tun a duniya zan mai maka in ƙara maka albarka kuma zunubanka za a gafarta in ka je lahira kuma akwai lada abubuwa hawa nawa uku wannan ku guda ɗaya ya yi rowa bai baka ba a nan duniya kuma ya ce karka bayar kuma sannan ya ce za ka talauce allah maɗauki ya sauki to da mutum yana da hankali ba zai saurari shaidan ba to sai ke cewa wa ya'idukum maghfiratan li dhunubikum wa tathiran li uyubikum yana muku alkawari shi allah gafara ga zunubanku sannan tsarkakewa ga aibobinku da kuke aikatawa wa fadlan da kuma falala wa ihsanan ilaikum fi dunya wal akhirah da kuma kyautatawa a duniya da lahira da yake muku min al khalaf al ajir min dinnan bayaniya ce zai mana bayanin nau'in ihsani yake cewa daga al khalaf al ajir mayarwa ta gaggawa zai a nan duniya ita ce gaggawar in ka bayar za a mai maka shine alkhalafil ajil ma'ana ka ba da kaza sai Allah madauki ya sake mayar maka shi albarkar da zai samu a kasuwa wan shirahis sadri da kuma zuciyarka gaji gare duk mutumin da ya bada haƙƙin Allah a kowane bangare zaka ji zuciyarsa da daɗi shi yasa ba zuciyar da tafi daɗi irin zuciyar mai da'a ga Allah ba zuciya mai kunci irin zuciya mai kafirci ko mai yawan saban Allah da bakin cikin duniya da damuwa duk sun fi damun mutumin da baya kan hanyar Allah amma wallahi mutum yana lazimtar hanyar Allah zaka ji baya jin haushin kowa zaman sa lafiya kwanciyar hankali me yasa har wani malami lokacin darussan wannan khutwati ila sa'ada amin ta wata kissa wani malami ke cewa wallahi a nan cikin zukatanmu muna da wani abu da masu mulki da 'ya'yansu sun san abin da muke da shi nan natsuwa da kwanciyar hankali a ce suna so kuma su samu su kwace daga wurinmu da sun sa takobi su yanka su ɗauki zuciyarmu su sa ta koma ita ce tasu saboda su kullum a cikin rudanin hayaniyar duniya ya za a yi ka samu kaza ya za a yi mulkin ka ya tabbata ya za a yi kaza kullum tunanin yadda za a fita daga cikin damuwa kuma haƙoƙin jama'a da gudanar da su wanda dai dama shi aiki ne wanda dole sai an samu mai yinsa to amma tunani akan yadda za ka fita a gun Allah kawai ya ishe ka wanda ko baya yi fa amma fa in ya zama mai da'a ko a ɗaya gefen annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya kuma nuna munin halin mutumin da yake matalauci kuma mai takabburanci yauwa in ba ka da koda ba mai mulki bane kai to kar a samu girman kai tare da kai amma in dai kana kan da'ar Allah nan kuma ko mai mulkin ne in kana da da'ar Allah za ka samu kwanciyar hankali ka yi abin da Allah maɗaukaki ya ce sai ka samu zuciyarka gare kuma ta nemi maka kyau to babu dai mai jin daɗin rayuwar nan irin mai da'a ga Allah Allah sa mu cikin masu da'a ga Allah wa na'imul qalbi war ruhi wal qabri kuma sannan da ni'ima da Allah zai sanya maka ni'imar zuciya da ni'imar rai cikin ranka ya daɗi wal qabri kuma ni'ima a cikin kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana akwai ni'ima a kabari akwai azaba a kabari azabar kabari sakamakon bayan an tambayi mutum ya kasa amsa tambayoyin nan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa man nabiyuka in mutum ya kasa wannan to azaba za a yi masa a fara dukansa da wata guduma wadda dukkan halittar Allah suna jin karan dukan banda mutum da aljan haka za a rika dukansa sannan kuma zafin wutar jahannama na zuwa masa a cikin kabari tun kafin kiyama kenan shi kuma wanda yake wanda ya amsa daidai kuma yayi da'a ga Allah dama a rayuwarsa abincin aljanna zai rika zuwa masa a cikin kabarinsa wannan shine na'imul qabri to shi ake isharar zuwa gare shi am sai shi wa usuli thawabiha da kuma samun sakamakon haka din wato lada wa tawfiriha wa tawfiyatiha yawmul qiyama da cika masa ladansa da za a yi ran tashin alqiyama duba Allah da rahama ko ina yuwaffiku Allah yana cika muku yana cika muku wai me yake nufi da yuwaffiku kun yi kadan fa dan kadan kuka yi ya ninka muku ladan ranar tashin kiyama kuma amma cewa yake zai cika muku ladan ai da ɗaya ma aka ce za a baka a baka ladan ɗayan cikakke shi kansa wafa'i ifa'i ne an cika maka abin da aka nema amma an baka ƙarin ninkin ba ninki ka ba da ɗaya an baka ɗari bakwai ai ka san ba dan aikinka aka baka ba wannan rahama ce to shine sai ke cewa walaysa hadha aziman alaihi wannan kuma ba wani abu bane a wurinsa li'annahu don me wasi'un shi mai yalwa ne wasi'ul fadli azimul ihsani falalarsa mai yalwa ce kyautayinsa kuma mai girma ne alimun kuma sannan masani ne bima yasduru minkum minan nafaqat qaliliha wa kathiriha shi yana sane da abin da ke fitowa daga gare ku na taimakon da kuka bayar ko kuma zakkar da kuka bayar ko dai fidda dukiya da kuka kuka bada ita ga masu bukata ko kaɗan kuka bayar ko da yawa Allah ya sani sirriha wa alaniha ya san na sirri ya san na alan bayyananne fayujazikum alaiha kuma zai baku sakamako akai min sa'atihi daga yalwasa wa fadlihi da falalarsa wa ihsanihi da kyautayinsa falyanzuril abdu nafsahu malam ya ce to dan Allah bawa ya dubi kansa ila ayyid da'i ni yamilu ga masu kira guda biyu wanne zaka zaba ka bi shedan yana nan ya lababo ya ce mm akwai fatalauci Allah kuma da hujja kuru-kuru ba lababowa ba ya gaya maka gashi nan a ƙur'ani kake karantawa na shedan ko ba inda zaka same shi a rubuce ko akwai rubucin shedan a zuciyarka kawai yake amma Allah gashi nan a Qur'ani ya gaya maka manzansa ya kawo mun tabbata da gaske ne ya ce in ka bada kaza na farko za a maye maka a duniya za a aje maka lada a lahira sannan kuma me za a gafarta ma zunubai ai duk mai hankali ba buƙatar a gaya masa wanne zai zaba na Allah zai zaba to shine malam ke faɗa dan dai jan hankali ta hanyar wa'azi wanne za ka zaba faqad tadammanat hatani al-ayatani umuran azimatan wannan ayoyi guda biyu sun kunshi abubuwa manya-manya darussa shi mamalin zai kawo nasa sa'adi a cikin littafin su da haka mawadatu da nasa yace na farko alhassu alal infaqi akwai kwadaitarwa akan a rika ciyarwa a bada taimakon dukiya wa min an har yanzu daga cikin darussan bayanul asbabil mujiba lidhalika bayanin sabubban da suke wajabta haka ta hanyar kasbi ko ta hanyar abin da Allah ya fitar maka daga ƙasa wa minha wujubu zakati minan naqdaini a wajibcin ba da zakka na daga kuna tsallake daidai ne ko yawa wujubu zakati minan naqdaini wa urudu tijarati kulliha ba da zakka wajibi ne a kuɗi shine naqdaini nan yana nufin azurfa da zinari saboda me yasa ake kiran su naqdaini saboda sai an yi naqadin su sannan ake samuwa ake amfani da su a matsayin kuɗi me naqadi idan aka masu aikin gwal suna in aka tsinto shi ko daga ƙasa ko daga ruwa ko daga ina ne ai ana gwaggwadawa a tabbatar mai kyau ne a tabbata a bambance shi daga dutsen da ba gwal ba to wannan shine ake ce manakat daga na aka samu hatta masu ilimin hadisi a duba isnadi a duba matani a ce hadisi ingantacce ne daga nan wannan lafazin naqadi shi ma ya samu nasa domin masu aikin duk kokarin su su a fidda tsagwaran abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar ai masa kariya to haka waɗancan suke shi yasa kuɗi ake ce masa naqadai ne shine zahab wal fidda to da kuɗi wa urud tijarati da kuma kayan tarkacen kasuwanci shine abinda ake kasuwa da shi aje a saya a sayar to wannan duka akwai zakka a kansu daga ina muka iya malam ya fahimci wannan kasbu da kuma mimma akhrajna lakum kasbun nan duk kowanne ya shiga ciki kuɗi tunda dama ai ta hanyar saye da sayarwa muke samun kuɗi abinda muka aka fito kuma da shi daga ƙasa ta hanyar noma da hanyar ko menene amma nan urudu tijaratin su ne za su shigo ciki kafin a zo a zancen noma yana nan sai ce kulliha yace li annaha dakhilatun fi qawlihi min tayyibati ma kasabtum domin waɗannan suna cikin abinda kuka tsorota yawa wa minha daga cikin su har yanzu akwai wujubu zakati fil kharij min al ardi to gashi na maganar noma yayi zancen al kasbu nan kuma abinda aka samu na hanyar noma ya ce shine fidda abinda aka fitar daga ƙasa min alhububi na hatsi wathimari da 'ya'yan itace wal ma'adini da ma'adinai minerals kenan na ƙasa wanda za a tuno su ne gwalagwal da azurfa da sauransu da duwatsu dai masu tsada diamond da sauransu omin ha daga cikin fa'idojin wannan aya ayoyi guda biyu anna zakata ala man lahu zar'u wa thamaru la ala sahibil ardi zakka tana kan wanda ya yi noman ne ba ta mai gona ba akan mai gona take ba idan gona ta wanda yake nomawa ce to tasa ce kuma zakka shi zai bayar idan aron gona kai aka baka aro to waye zai fidda zakka mai noma to shine abin da maliki nufi ba mai gona za a zo a ce ya kawo zakka ba shi da bane bai noma ba misali kenan in ba shi da wata banda ita ya baka kai kaga ba za a zo a ce kawo amfani ba tunda amfani ba nasa bane abinda malami ke nufi kenan a sannan sai ce li qawlihi saboda fadin sa dace akhrajna lakum mun fitar muku kaga abinda aka fitar ku dama nawaye na mai noma ne don haka ba na mai gona bane tunda yace lakum faman ukhrijat lahu wajabat alaihi a wajabat alaihi don haka duk wanda aka fitar masa abba amfanin gona to a kansa zakka take wa minha daga cikin darussan har yanzu annal amwal al mu'addata lil iqtina'i duk dukiyar da aka yi tattalin ta domin a mallaka ai amfani da ita ai amfani da shine iqtina'i iqtinaitu qalaman na sai alkalami dan in rike ina amfani da shi shine ma'ana duk dukiyar da aka saita dan a rike ta ai a rika amfani da ita min al aqarati ko gonaki ne ko filaye ko gidaje duk lafazin akarat ya shiga cikin nan ma'ana estate shi ake nufi da akarat yau wal awani da kwanika mazubi container da kwanan gida da kwanan cin abinci cokali da sauransu da makamantansu wa nahwiha da makamantan waɗannan laysa fiha zaka to duk ba zaka akan su duk abin da ka sayo shi dan kai amfani da shi to ba zaka akai haka nan da abin da za ka kwanta a kai gadonka abin da za ka yi amfani da shi dabbobi da za ka hau duk ba zakka a kai sai idan sayarwa kake kana saye kana sayarwa to wannan akwai zakka a kan kudinka da kuma abin da kake na kasuwanci kamar da muka faɗa na farko amma wanda ka saya don ka yi amfani da shi babu zakka a kai shi yake nufi a nan wani hau ha idan ka nata yau sannan sai ce wa kadhalika duyunu wal ghusubu hakanan bashi bashi wal gusub da kudin da aka kwace maka gusub abinda aka kwace gasbu yan fashi sun kwace wa nahwihi ma da makamantan su idza kanat majhulatan ai idza kanat ad-duyunu majhulatan in wannan respectively yake nufi ku gane masu turanci ba kowanne kansa yake nufi ba yana nufin dainin shine maganar majhuli a kansa shi kuma ghusub au inda man la yaqdiru ala inda man la yaqdiru rabbuha ala istikhrajiha minhu idan suna hannun wanda mutum ba zai iya karba a gurin sa ba kun ga kenan ashe wannan na wancan wancan na wannan kun san abin da nake nufi da nace respectively masu turanci za su gane yau ma'ana abin da ake nufi idan bashi ne sai baka san akwai shi ba to ba zakka a kansa ya ake yin haka kana da kuɗi kana bin wani bashi amma kai ma baka san kana bin sa ba sai daga baya bayyana ko mantuwa ko gado babanka ya rasu da bashi akan wani kai ka gaji wannan kuma kai baka sani ba mun fahimci wannan to ba zancen zakka kai tunda kai baka ma san akwai ba shine abin nufi ko kuma dukiya aka kwace wa mutum kuma tana hannun wanda baka da damar ka iya zuwa yafi ka karfi ba ka iya kwatowa ba shine al-ghusu inda au inda man la yaqdiru rabbuha ala istikhrajiha minhu in suna hannun wanda ba za ka iya karba ba haka nan bashin ma in wani ya ce ya kwace ba ya ce an cinye karfi ya cinye ba yadda za ka yi da shi to kaga shi ma wannan ba zakka a kai amma bashin da yake yana hannun wanda kake sa ran zai biya to in an zo lissafin zakka ana haɗuwa har da shi wannan ya faɗi wannan bayanan ne don ku gano wancan ɗin ku cire wannan to mu je sai yake cewa har yanzu ya ce laisa fiha zakka wannan duk ba zakka li anna Allah awjaba an-nafaqata min al-amwali allati yahsulu fiha an-nama'u al-kharij min al-ardi domin ko Allah ya wajabta zakka ne a ya wajabta fitar da dukiya ne daga dukiyoyi waɗanda yahsulu fiha an-nama'u wadda haɓaka tana tana samuwa daga cikin su al-kharij min al-ardi daga wadda aka samu daga ƙasa wa amwali tijara haka nan da kuma ana bada zakka ko ciyarwa daga dukiyoyin kasuwanci muwasatan min nama'iha wannan kuma dan ba da taimako sakamakon ma'ana a muƙabilin haɓakar da suke yi suna haɓaka don haka suna buƙatar ka bayar an ga ƙasa ba taka ba hatsi ɗan kaɗan ka zo ka sa amma ya haɓaka sakamakon haɓakan nan da ya to sai ka cire ka bayar in ji Allah subhanahu ta'ala shine abin da ke muwasatan nan asali taimako ake nufi asali muwasa nau'i ne na taimako mai daraja babba suna cewa ana cewa wasaituhu ko asaituhu fi mali idan ka ma'ana idza ja'altuhu uswatan bi fiha in ka dauki mutum kace da ni da kai a dukiyar nan tawa ɗaya muke to wannan shine muwasa to a babin muwasa ne za a yi wancan irin abu idan mutum Allah madukiya ya bunƙasa masa dukiya to shi ma taimaka bai wani yace wa ammal amwalul lati hiya ghairu mu'addatin lidhalik ba hiya din aure amma kamata a ce an same ta al amwalul lati hiya ghairu mu'addatin lidhalik amma dukiyoyin da suka zama ba dan haka aka yi tattalin su ba wala maqduran alaiha kuma mutum ba shi da ikon karɓar su falaysa fiha hadha al ma'ana to babu wannan ma'anar a cikin su mun abin da baya hannunka bai haɓaka a hannunka ballantana ka fidda haƙƙin haɓaka mun gane wannan shine yannan yana gaya mana ne hikimar yin zakka fidda zakka shine saboda kana da wani abu a hannunka da yake haɓaka ban sani ko kun gane wannan zancen ba ya ce mana abin da aka yi tattalinsa domin amfani babu zakka ila wanda ce ai hikimar da ta sa ba a ba da zakka a dukiyarka da kake amfani da ita shine saboda ba haɓaka take ba mun gane wadda ko take haɓaka ko ta hanyar kasuwanci mun gane wannan ko kuma ta hanyar gona abu ne da Allah fitar maka shi daga ƙasa to wannan tunda haɓaka yayi zaka bada zakka akai duk wannan tausayi ne na Allah abinda kuke amfani da shi kuwa an bar maka kaje ka ta amfani da shi da mutum zai sai mota ta miliyan 100 ya zauna da ita ta hawa in dai hawa zai zai to ba zakka akai tare da cewa da miliyan 100 tana banki dole sai an fitar mata zakka shi sa malamai suka ce waɗanda suke sayan urudu tijara don gudun zakka za a iya hukuma za ta iya tilasta musu a fidda zakka a kai in an gane wayansa don kada ya fidda zakka ne irin waɗanda suna da kuɗi sai su ta sayan filaye su ta sayan fili kuma nufin su ba don su wannan fili su zauna a cikinsa ba ne ba zama za su yi a ciki ba kawai dai su mallaka ne kawai ya fita daga cikin kuɗi to malamai suka ce in dama an saya ne da nufin wata ran in bukata ta tashi za a sayar to za a sashi a layin in dan gudun zakka mutum yake to za a sashi a layin kayan zakka amma idan dama mutum ya saya ne dan yana sa ran zai gina to nan ko shekara nawa yayi babu zancen zakka a kansa kun fahimci bambancin wannan yau wannan abu abun biyu ne in ya saya da nufin zai kasuwanci to dama akwai zakka ya saya da nufin zai gina ya gina ya shiga ya zauna to wannan ba zakka akai in ya saya dan wayan kuɗi ya fita daga hannunsa a ce daga can a filaye kuma an san haka to shari'a sarki sa'i zai iya zuwa gunsa a kai shi gun shari'a lalle sai an karɓa saboda an san wayo yake wa shari'a shine abin da malamai suke ambata an amma ba wayo bane ba matsala ya san zai bayar sai ce wa amwalu tijarati muwasatu lima wa amma al-amwalu allati ghayru mu'addatin lidhalika wa la maqduran alayha falaysa fiha hadha al-ma'na wa minha daga cikin kuma fa'idoji anna ar-radi'a yunha an ikhrajihi shi mummuna wato dukiya mummuna marar kyau daga cikin abin da ka mallaka an yi hani mutum ya dauka ya bayar wannan mu yi maganarsa wala yujzi'u fi zakati kuma in azancen zakka ne ma bai yi ba in ka bada mummuna ba ai ba ba ce ba to sun makala sannan sai Allah subhanahu wataala ya ce ka karanta wannan shi ma ko yu'til hikmata man yasha Allah na bada hikima ga wanda ya so wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab لما أمر تعالى عند الله بعد أمرني بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم عند الله بعد أمرني دا ودن أمرني نوئي نوئي من يمن ودن دا سكا كنشي سري دا بند بند كما حكمومي وكان ذلك لا يحصل لكل أحد كما ونن أبون رسكر ودن حكموم بايا يواغ كوا دا كوا بل لمن من عليه وآتاه الله الحكمة سيغا وند الله يبيو حكمة يمس بيوا يباشي حكمة وهي العلم النافع ما أكي نفي دا حكمة al'ilmun nafi'u wal'amalu salihu shi ne ma'anar hikima ilmi mai amfani da kuma aiki nagari wa ma'arifatu asrarar shari'i wa hikamiha da kuma sanin sirrin shari'a da hikimominta wa inna man atahu Allahu al-hikmata faqad atahu khairan kathira lalle duk wanda Allah ya bashi hikima to Allah ya bashi alheri mai yawa wa ayyu khairin a'zamu min khairin fihi sa'adatu ad-darain wan najatu min min shaqawatihima wannan alheri ne ya kai ko ya fi wato alherin da mutum zai samu na sa'ada duniya da lahira sa'ada mai sa'ada farin ciki cin nasara biyan bukata duniya da lahira me ya kai wannan kuma ka tsira daga wato tabewa da lalacewa a duniya da lahira ai babu alherin da kai wannan shine in ka samu ilimi mai amfani da kuma aiki nagari to ka ci nasara duniya da lahira Allahumma ij'alni min haula wa iyyakum wa fihi at-takhsis bi hadha al-fadl kuma sannan a cikin wannan abu akwai keɓance wannan falalar wa kauni imin warafatil anbiya da cewa wannan falalar tana cikin wato ko kuma shi mutumin da aka baiwa wannan Allah madauki ya keɓance shi ya sanya shi cikin warafatul anbiya magadan annabawa shi yasa ake cewa malamai magadan annabawa domin annabawa ba dukiya suke bari ai gado ba a'a ilimi da annabta suke bari ai gado amma na ƙarshen ne ba shi da mai gadan annabci babu annabi a bayansa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma sauran annabawa an gaji iliminsu an gaji annabtarsu amma yanzu manzan mu sallallahu Alaihi wasallam abinda ake gado nasa shine mai iliminsa da ya bar mana gashi nan a cikin alkur'ani gashi nan a hadisan musa da ya bari a wurare da yawa sai ce wa fihi taksisu bi hadha al-fadl wa kaunihi min warathatil anbiya ko wannan falalar akwai an keɓance ta kuma an bayyana mana cewa tana cikin abin gadon annabawa fakama fakamalul abdi mutawaqqifun alal hikmati kamalar dan adam bawa dan adam baya cika ya zama kamili sai yana da hikima id kamaluhu domin kuwa kamalan nan tasa bi takmili quwwatihi tana samuwa ne idan ya cika karfinsa al-ilmiya wal amaliya karfinsa na ilimi da karfinsa na aiki mun gane ko fa takmilul quwwatihi al-ilmiyati bi ma'rifati al-haqqi ta ya zai cika karfinsa na ilimi shine idan ya san gaskiya wa ma'rifatul maqsudi bihi ya kuma san me ake nufi da gaskiya ita ce hikimar wa takmilu quwwatihi al-amaliyya cika da kamala ga karfinsa na aiki shine bil amali bil khairi wa tarki sharri shine aikata alheri ya bar sharri kuna da fahimtar abin insha Allah so sai yake cewa wa bidhalika yatamakkanu min al-isabati bil qawli wal amali ta haka mutum zai samu dama ya dace bilkauli wajen magana wal'amali da kuma aiki domin idan mutum ba shi da ilimi ba shi da hikima to maganarsa ba za ta kyau ba aikinsa ma ba zai kyau ba watan zilul umuri manazilaha kuma zai samu damar ya sanya abubuwa kowanne a bigiransa kuma dama wannan a gumba larabe shi ake cewa hikima hikima shine ka sanya kowanne abu a inda ya dace hakanan kuma ma'anar adalci ka sanya abu a bigiransa wa manazila fi nafsihi wa fi ghairihi wa tanzilul umuri kai manazilaha ya sanya abubuwa a inda suka dace fi nafsihi ko a kashin kansa a rayuwarsa wa fi ghairihi ko a waninsa ma'ana hukuncin da ya shafe shi ya aiki da shi wanda ya shafe wani ya sa shi akan wanda ya shafe shi wa biduni zalika la yumkinuhu zalika idan babu wannan ba ilimi ba aiki na kware to kamalan nan ba za ta samu ba walamma kana Allah ta'ala qad fatara ibadahu ala ibadatihi wa mahabbati alkhair wal qasd lil haqq yayin da Allah madaukaki tunda ku Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ya gina bayinsa ya halice su akan fitrar da take su bauta masa kuma su so alheri da kuma su nufi alheri wannan ita ce fitarar dan adam duk inda kaga dan adam yana son sharri baya son ya bi alheri sai son sharri to ya kauce daga fitira an karkatar da shi daga fitirarsa yawa fa ba'atha Allah to yayin da wannan abun ya zama haka fa ba'atha Allah rusula sai ya aiko manzanni ya turo su mudhakkirina lahu suna masu tunasarwa ga waɗannan bayin Allah din bima rukkiza fi fitrihim da abin da aka gina musu aka sassaka musu shi aka tabbatar musu shi a cikin fitrarsu wa uqulihim da hankalinsu wa mufassili lahum sun musu bayani daki daki ma lam ya'rifuhu na abinda ba su san shi ba in qasama nasu to da aka yi haka Allah madaukaki ya san ga yadda ya gina bayinsa sai kuma ya turo manzanni don su zo su yi bayani da aka samu wannan bayanin in qasama nasu ismaini sai mutane suka rabu kashi biyu ismun ajabu da awatakum wani kashin wani kashin ya amsa kiran da annabawa suka yi fatadhakkaru ma yanfa'uhum fafa'aluhu sai suka tuno suka san abin da zai amfane su sai suka aikata shi wa ma yadurruhum suka san abin da zai cutar da su fatarakuhu suka yi watsi da shi wa haula'i waɗannan hum ulul albabil kamila sune ma'abuta hankali cikakke wal uqulu tamma da kuma hankula dai cikakke lub da aqal duk abu ma'anarsu daya wa qismun ɗaya ɓangaren kuma lam yastajibu li da'watihim ba su amsa kiran annabawa ba bal ajabu ma arada li fitrihim min alfasadi sai suka amsa wa abin da ya bijirowa fitrar su na kokarin lalatawa na barna wa taraku ta'ata rabbil ibadi suka bar bauta da da'a na ubangijin wato bayi baki da fa haula'i to waɗannan laisu min ulil albabi ba sa cikin ma'abuta hankali fali hada don haka sai Allah ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah wato mutane babu masu tunani a cikin su banda ma'abuta hankula as'alullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min ulil albab don haka da wannan zamu tsaya tilas a da mu kokari mu ci gaba a wannan tsarin haka in dai ana fahimta amma ba ku fahimta zan canza dole sai mu hakura da gama bakara to Allah mu duke samu dace Allah ya kara mana ilimi ilimi mai amfani ya kuma yassare mana al'amuran mu da'iman wa abadan muna roƙon Allah madaukaki ya bamu natsuwa da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah kade mana sharrori daga ko ina Allah ya bamu zaman lafiya da dukkan abinda lafiya za ta ci Allah ba mu haɗin kai da san junanmu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik